الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آمين
وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الهوان نذيرا ونبيا
yawwa ya ce waka zalika nukafiru hakanan muke kafarta man zahaba ba zahaba ba zahaba ba ajil kudama wanda ya tafi ta matafiyar shashan wato falasifa wanda suka wuce manya-manyan falas- falasifa fi annafi kulle jinsin min alhayawani a cikin kowane jinsi na dabbobi akwai naziran wani biyan akwai mai gargadi akwai annabi min alkiradati daga cikin burai
والخنازير alkanaziri da kuma alhanzir والدواب.
alade wadawabi da kuma dabbobi irin su dawaki tumaki awaki da tu- da su shanu
والدود dole da kuma وغير ذلك.
dangin wan- dangin da ya shafi da tsutsa har da su maja ciki aka masu jan ciki zuwa gurinsu wa gairi zalika da وكذلك makamancinsu
ويحتج بقوله yana تعالى kafa hujja da fakarsa maɗaukakin sarki إن min in min ummatin illa ana biha nazirun على shi فيها ke نزير.
da wannan saka hujja
إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأحبار أجناس بصفاتهم المذمومة ya ce is domin zalika wannan إيه.
yu'addi ina bayewa ila an yusafa a siffanta an biya wa hajihil ajinas annabawan wa'annan jinsin da dabbobi da tsuntsaye da kuma tsutsotsi a siffanta su bi siffatihimul masumuma da siffar su ta take a ban zargi sun وفيه siffofinsa a ban zargi ko إيه.
zaki in ya zo duk dabbar da take dawa ai ba ta da ba ba mai rai ba ce in yana gora maki ta kawai zai yi cinye ban ruwansa kura haka take damusa haka take biri mabannaci ne da abin da ya samu ya tara sai ya lalata shi ya fannata shi an ce da ya zo ya ga ya ga ya ga baba shirin shirin shi gaba a ci amma ga shi ne bai kiran ya yi kyau ya rubuta ba ya rubuta ya rubuta sai ya zaga haka shafa a jikinsa da aka jima sai ya ga ya baki sai ya ciccire shi tun da ga ya baki sai ana rini da shi sai ciccire shi banna ya zartar da dawa musamman irin zauna inuwa din nan sai sa kirji dinga dukkanta sai ya karya ta kaga bari mai banna ne alhanzir kuma kansanta yake ci sauran dabbobi kuma ba aure suke ba barbara kawai suke da yadda suke so to wannan sufofi mazumuma Eh.
a ce kuma annaba suna da shi fihi وفيه to ina take الإسراء ciki ta zai faɗa min al-izra'i la hazala Ala- man sabil munifi منيف ma fi ما فيه cikinsa akwai wulakanci a bisa wannan mukami mai daraja annabta إيه.
aka ɗauki wani mukami mai daraja kuma aka tura dabbobi إيه.
su ko suna da wa'in nan to an ci mutuncin annabta
مع إجماع المسلمين على خلافه tare da haɗuwar musulmi baki ɗaya a bisa saɓanin haka cewa babu amma al'ummar musulmi gaba ɗaya ba sa da akan cewa in min ummatin illa ka lafiya nazir ana nufin hadda dabbobi ba ijma'i ne wannan
وتكذيب قائله ƙa'ilihi da kuma ƙaryata masu faɗi.
faɗar wannan ijma'i ya haɗa akan ba wannan bane
وكذلك نكفر نكفر من اقترف من أسباب السيئات haka nan muke kafarta wanda ya yi kirari daga usul al-usul sahiha wato tushe ingantacce na usul din ma ta بما kaddama تقدم abin da ya gabata sifofin da aka lissafa ونبوة nabiyina نبينا صلى sallallahu alaihi wasallam kuma الله عليه وسلم ya amince ya yi kirari da annabtar annabi mu sallallahu alaihi wasallama ولكن قال sai dai kuma ya كان ce أسودا kana aswada annabi alaihi wasallam bakar fata ne أو مات قبل أن an يلتهي yaltahiya ko kuma ya rasu ne kafin ya kai matsayin balaga أو ليس الذي كان annabi بمكة makkata ko da ce a ba shine wanda yake makkaɗin nan ba wani hijaz ba والحجاز shine wanda yake hijaz ba أو ليس sabi بقريش quraishi ne ko ko ce ba ba quraishi bane
لأن وصفه بغير صفاته المرفوعة wacce domin siffanta shi da siffofin da ba wanda aka san su da shi ba نفي na kwaye له lahoto kore annabi ne a samu kore ma babu shi kenan وتكذيب zibin bihi da به kuma karyata shi
وكذلك من ادعى نبوة ahadi صادقة ma annabi Ma na annabiyina sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi haka wasallam.
wanda ya da da'awar annabta إيه.
tare da annabi mu sallallahu alaihi wasallam annabi na da rai Eh.
shi ma yace annabi ne shi ma za a kafarta shi أو kamar بعد da dulai الوجود.
hatu da musaila matar kazzab Eh.
da suka zo suka yi har madina ya je ka sani أمم.
ya sauka a wajen gari ya ce a gaya annabi alaihissalam ga shi ya zo shi na annabi ya je alaihissalam sai ya- ya tafi da sabit ibn kais ibn shammas radiyallahu anhu su bi kawai suka tafi ai wajen gari ya je gan shi ya ce ai ya zo ne su raba kasa shi ya dau rabi shi ya dau rabi sai ce al-ardu lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi yi ba ruwana da wannan sai ya ce amma kai ne wanda na gani a mafarki kamar wata kura na sa hannuna na bushe ta haka kaci ko sai dace na barka da sabitu ibn kais ibn shammas da shi da suka tattauna sai wannan makareci ne farki shine wannan
أو ko بعده bayan sa kada كالإيسوية isawiyyati min al-yahud من اليهود kada kai isawiyya daga yahudawa القائلين بتخصيص الرسالة رسالته على العرب.
للعرب wanda suka ce sun takaita annabtar annabi alaihi sun keɓance ta ne zuwa ga larabawa kawai
كالحرمية da kuma hunamiya alƙa'ili na bi الذين بتواتر tawatir rusuli الرسل wanda suke magana akan tawatir bibiyar manzanni can wannan ya zo wannan zai zo wannan zai zo wannan zai zo kuma amma ma'anarsu mutanensu fa suke ne wai annabta tana nan a cikinsu in wannan ya mutu sai wannan ya gada wannan ya gada har tashin alkiyama annabta ba za ta ba risala ba za ta tsaya ba su ne horamiya
كأكثر كأكثر rafidati الرافضة kamar mafi yawan rafida
كالآئلين kuma بمشاركة sharakata aliyu fi علي risalati في lillahi sallallahu alaihi رسالة النبي wasallam su kuma mafi yawan rafida suna cewa sai na ali radiyallahu anhu shine abokin tarayya annabi alaihi annabta kamar hasbiya ce guda biyu iri ɗaya ko kuma ko kuma ko kuma hankaka guda biyu duka masu ɗaya to shi abokin tarayya annabi ne alaihi sallallahu annabta
وبعده da kuma bayansa
فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه wace wani بالنبوة.
hujjaci suka ce kuma kowane imam daga cikin ya'immarsu imamu wane imamu wane imamu wane Eh, ya kuma makamu yana tsaye a matsayin annabi alaihi cikin annabta da kuma kafa dalili su a gurinsu dukkan imaman nan Eh.
matsayinsu na annabi ne alaihi salam imamu wane imamu wane imamu wane Eh.
to su akan haka suka tafi sai na ali Eh.
da zai lahu na abokin takar annabi ne alaihi salam a wajen risala sannan kuma duk bayan su dukkan imamai da suke da su su ma a matsayin annabi suke alaihi salam
وكالبزيدية bazigiyati wal bayaniyati والبيانية ce da akwai bazigiya da bayaniya duk sunan mutane ne aka danganta firka zuwa gare su
minhum alƙa'ilina binu wace inuwace bazidi bisigis bazidi
suka ce annabi ne to wa Bayani.
bayani ma mutum ne wa a shi bayan Bayan haula haula'i.
ne makamancin waɗannan aw man idda'a nubuwata da nubuwata nafsihi nafsihi ko kuma yi da'awar annabta ga kansa yace shi annabi ne to aw jawwaza iktisabaha ko kuma ya halatta tsururinta cewa wani yana iya yin aiki Eh.
ya samu annabta kamar da shi shi ba da kane yake cewa lam takun nubuwatun muktasaba walau raqafil khairi ala aqaba ba a tsururinta bal zaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wa yuhibbul minan ko kuma suke cewa ana iya zakewa a aiki sai aka yi matsayin annabta wal buluga wal buluga kuma da isfa'il qalbi safa'il kalbi Mm.
wato da tsarkin zuciya ila martabiha martabata ha har zuwa wato zuwa darajar annabta in zuciya ta yi tsarki ta tsarki ko sai mutum ya zama annabi yace wanda ya kashe ma kafarta shi za a yi kal kal falasifati falasifati gulatul mutasawwifa kamar mutawasifati falasifa da kuma gulatul mutasawwifa masu ilimin sofanci wanda suka wuce gona da iri masu zafin ra'ayi masu guluwi
وكذلك من ادعى منهم أن- annahu yuha أنه ilayhi يوحى إليه haka wanda ya dawa a cikinsa cewa ane masa wahayi إيه. وإن لم lam يدعي yadda nubuwata النبوة ko da bai da'awar annabta ba تو- تو. أو أنه يسعد ila يسعد sama'i إلى yace السماء yana iya tashi sama ويدخل kuma ya الجنة shiga aljanna ويأكل من samari الثمارها ya ci daga 'ya'yan itacenta ويعانق hura da ini har kuma ya dinga الحور runguma hura da ini kulluhum kuffar فهؤلاء كلهم kuffar كفار dukkanin su kafirai ne مكذبون da linnabi للنبي sallallahu صلى alaihi الله عليه wasallam وسلم masu karyata annabi ne sallallahu alaihi wasallam لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه domin sallallahu salam ya ba da labari cewa shine khatamun nabiyina shikamakin annabawa لا, la لا نبي nabiyya ba da بعده ko babu annabi bayansa
وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم ya ba النبيين labari daga Allah madaukakin sarki cewa shine khatamun nabiyina وأنه أرسل كافة fatan linnas للناس an aike shi ga mutane ga baki ɗayansu وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام ala على zahiri ظاهره kuma dukkanin al'ummar musulmi malamai sun hada akan daukan wannan zancen a bisa zahirinsa sha baya bukatar wani tawili yadda kalmar take haka take kawai
وأن مفهومه muradu bihi المراد به cewa mafahimarsa shine abin da yake nufi abin da ka fahimta haka ake nufi nuna دون tawili ba تأويل tare da wani tawili ba ولا wala تخصيص tafsisin ba tare da keɓancewa ba فلا شك في كفر هؤلاء هؤلاء التوائم الأوائل كلها كلها babu shakka a cikin kafa- kafirtar Eh.
waɗannan jama'un baki ɗayansu kada an ke كذا ijma'an Wa ijma'an.
ijma'i wa sam'an sam'an.
da kuma abin da aka ji a shari'a
وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دفع da fa'an نص الكتاب.
nassar kitab hakanan ijma'i ya haɗu a bisa karfa- ka- kafirta kullum man dafa a nassar Dafa an kitab nassar.
duk wanda ya ƙoƙarin ije nassi na ƙur'ani ya ƙoƙarin ture shi أو خص الحديث مجمعا jama'an ala nakalihi على ko نقل kuma ya takai wato ya in yi wato ya ya hassase ya iyakance wani hadisi ko jama'an ala na kalihi magadu'an bihi مقطوعا به wato wanda aka haɗu akan ijma'in ɗauko shi makadu'an bihi kuma an yanke yanke wannan hadisin ake مجمعا على hamlihi حمله ala على غيره zahiri kuma an yi haɗu akan ɗaukansa akan zahirin maganarsa haka za a yi sai ce shi san ba haka ba تو كتفي إلى كتفكير الخوارج.
الخوارج zai dalin rajin kamar kafirta khawarijawa da suka soke rajamu na zina shi kaga ai hadisi ne mujma'an ala nakalihi mafadu'an bihi mujma'an ala hamlihi ala zahirihi Annab- annabi alaihi salam ka san da aya ta sauka wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila kaga a tsare su a gida inda suka yi zina da hukuncinsa a tsare su a gida har mutuwa ko kuma Allah ya kawo wani tafarki sannan ana zaune sai annabi alai sai ku zo anni ku zo anni kar da alallahu lahun na sabila al bikru bil bikri jalbin mi'a wa tagribu ha wa sayyibu bi sayyib jalbin mi'a wa rajman bil hijara shikenan wannan hadisin sai suka karyata shi suka ce san ba rajam a shari'atun da qur'ani bai faɗa ba suke sun soke shi sai ce to wanda suka haka an kafarta su to wale haza nukaffir man lam nukaffir man dana bi ghayri da millatul islam muslimina saboda wannan ne muke kafurta wanda bai ka wanda bai kafurta wanda ba musulmi ba mutum yana yin addinin nasara ko yana addinin yahudu ko yana yin mus- mu- wato yana yin maguzanci ko na makamancin su sai ce a ba kafirai bane to shi ma ya kafarta
min al bilali sai daga hanyar wato addinai aw waqafa kafi ko fihim ya shiru ya tsace shi ba zai ce yi ba ko a'a aw shakka ko kuma ya yi shakka aw sahaka cikin shakitawa. aw sahaha Haka.
mazhabahu Mazhabu.
ko ya inganta mazhabin sai ce ai su ma littafin sa ai saukar da shi akai su ma ba bauta suke ba yana yin wannan shi ma kafara
wa in azhara ma ذلك azalika al الإسلام islam tare da aka koda bayyana musulunci wa a takada kuma ya kudurce wataƙadar ala fa'ila kulli mazhabin siwahu ya siwahu kuma ya kudura cewa dukkan wata mazhaba wata hanya ba musulunci ba ba ingantacciya ba ce ya bata ta fa huwa fahuwa kafirun kafirun shi kafiri ne bi'izhari kafiri ma a zahara min khilafi azhari zalika.
min khilafi domin bayyana wasa da abin da ya bayyana wanda yake sabanin haka Allah ya sauke
وكذلك يقدأ تفسير كل قائل قال قولا لا
قولا يتوسل يتوسل به إلى تدليل الأمة هكذا muke yankewa da kafurta kullu qa'ilin duk kulli qa'ilin duk mai faɗar wata magana kala qaulan da ya faɗi wata magana yutawassil bihi ila tadlil al-umma wanda in aka bi ta taran taran za ta bayi zuwa wato batar da al'umma a sauke su daga kan as-siratal mustaqim وتكفير جميع da الصحابة kuma kafurta dukkanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam كقول الكميلية sai kamar faɗa kumailiya من wato الرافضة kamiliya kenan su kungiya ce da aka danganta ta zuwa abi kamil minar rafi da ce الرافضة kuma kun ji sharrinsu bi ta kafiri في تكفير جميع jami'il الأمة ba da nabi بعد النبي صلى الله عليه وسلم su kuma sun ce duk al'ummar musulmi gaba daya إيه.
bayan annabi alaihi salatu duniya duk sun kafirta
إذ لم تقدم عليا to shine kafirci da annabi alaihi salatu ya rasu إيه.
ba a ɗauki sai na al'ambai da shi shine khalifa ba wannan isa duk al'ummar kafirai ne ba su ba sai na da khalifanci ba su kum- kumailiya ɗin ko kamiliya kumailiya ce.
to kuma ba su tsaya nan ba suka kafara da aliyya Eh, wa Sai su ba sai na da kaffarar kafara.
aliyyan.
To suka kafara tashi saboda bai tashi ne da hakkin ba na wa khalifanci
إذ لم يتقدم ويلب حقه fitar adimi في التقديم eh su domin bai tashi ya nemi haƙƙinsa akan a bashi khalifanci ba فهؤلاء قد كفروا waɗannan sun kafarta amma kafarcin zai faɗe shi dake dake من وجوه ta fuskoki لأنهم أبطلوا الشريعة شريعة أسرها.
أسرها.
sun soke sun ɓata shari'ar musulunci ga baki ɗayanta
إذ قد انقطع نقلها.
نقله naƙaluha wa naƙalul نقلها qur'an ونقل القرآن wato naƙalin shari'ar karɓo shi da aka yi sun yanke shi kuma karɓo qur'ani ma sun yanke shi na fata mun gane ai tun da suka ce tun da annabi alaihi wa duniya dukkanin sahabbai sun kafurta da kaga nakalin shari'a sun yake shi dan daga wurin su aka karbo ta rubuce qur'ani da aka karbo babu shi
To, iznaki iznakilu ruhu kafaratu kafaratu don wa su dauko shari'a da masu qur'ani kafirai ne ala ala zahaniyya za'amihim wato bisa layawarsu to wa ila hadha akan wannan ne wallahu alam ashara malikun fi ahadi Olaihi da katale man kamfara sahaba. Akan wannan hujja ne Imam Malik a bisa ɗayan zancensa ya bada ya ishara bi katale man kamfara sahabata. A kashe wanda ya kafarta sabon annabi alaihi salam hukuncin sa kisa ne kafarta su gaba ɗaya. Domin ya yanke shari'a kuma ya yanke alƙur'ani babu su duka.
to to summa kafaru min wajhil akhara Akara sannan kuma sun kafara to sun kafarta to ta fuska kuma wacce ita ce fuska ta ɗaya. To wata fuskar ta biyu sun kafarta.
bisabbihimun hijimin nabi sallallahu alaihi wasallam domin zagin da suka wa annabi alaihi salam ala muqtadar muqtada qawlihim qawlihim a bisa wato magangarar maganar su wa za'mihim kuma zaton su wato annahu ahida ala ali radiyallahu anhu cewa yawa a sai na al alkawarin shine zai zama khalifa bayan sa ko ya zama annahu ya kafuru ba da ya san zai kafarta bayan sa ya haka to kaga sun zaki annabi ne alaihi salam shi ma
ala qawlihim abu safadarsu la'anatullahi la'natullahi alaihi alayhi da an ta'ala tabbata gare su sallallahu ala rasulihi wa alihi sallallahu
وكذلك نكفر بكل kulli فعل fi'lin haka nan muna kafurtawa da dukkan aiki أجمع المسلمون musulmuna da أن musulmi suka لا haɗu akan يستر annahu la yasdur abin ba zai faru ba إلا illa min من kafirin كافر sai daga kafiri وإن كان صاحبه مسبحا bil islam بالإسلام ko da me shi ya zama yana kururuta musulunci yana fito da shi fili ما ma'adilihi zalikal fi'ila tare da aikatawarsa wannan aikin so shi kenan كالسجود judin للسنة lissanar kamar ya sujada ga gumaka وللشمس wale shamsu ko ya sujada ga rana wal والقمر kamari ko ya sujada ga wata was والسليم salibi ko ya sujada ga cross والنار wan nari ko ya sujada ga wuta والسعي إلى ilal الكنائس kana'is ko ya tafi coci wal biye idan kuma biye والبيئ ما ahaliha أهلها ta yahuda tare da ahalinta kaga mutanen mu suna cikin hadari yau in za a yi daurin aure in suna da abokai ba musulmi ba sai su je a shiga coci da su su cire huluna a rufe ido su rufe su duk wanda yi wannan إيه.
na kafara ko kan uban waye amin addini ba wasa ba ne shi sa duk da ya zo magana ya ce wannan duk abin da zai magana baya maganar hankali a ciki magana ce ta kawai matsayin shara wadda annabi alaihi zo akan ta kura ake magana ba falsafa ba ce ko wani ya azance dinga kawo tawili ko kaza ko kaza a'a wanda duk ya shiga dan yana da wani aboki ko kawa suka tafi za a yi daurin aure kuma ya shiga ya cire wallahi da shi kenan wata sami والتزييه bisi yi ko dauki irin tufafin da suke sa ya saka Min min shaddi shaddi zananiri zananiri.
ya dauko irin abin da suke sawa kamar bel haka da damara ya saka to, وفحص الرؤوس wannan shi kuma akwai masu fasin rukusi wanda suke aske wato tsakiyar kai haka sai su bar saura
فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا لا يوجد يوجد من إلا كافر.
من كافر malamai sun yi ijima'i akan cewa wannan baya faruwa sai ga kafiri to, وأن هذه الأفعال cewa wa'annan علامة ayyukan alamatun ala ala kufuri kufri.
alama ce ta kafirci وإن سهر sarrafa ila bil حسبها islam ko da miyanta ya kururuta musulunci ce shi musulunci Allah ya kiyaye.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل haka nan musulmi malaman musulunci ko sun haɗa akan kafarta dukkan wanda ya halitta kisan kai yace kisan kai ba komai bane a kashe أو شرب turbar samari الخمر ko ya halitta shan giya أو aure الزنا zina ko ya halatta zina مما حرم الله birkin abin da Allah ya haramta بعد yasa muna علم karatu lokacin malam yakan ce mana a kiyaye kalmar nan da bahaushe yake yi akan giya ya ce mata ruwa wanda duk ya tafi wannan ko yana cikin musulmi a musulmi aka haife shi ya san ruwa har- halali ne giya ku haramun ce an bace ta ruwa ko shi kenan ya shiga ridda ba a yi eh ba a yi irin ba na mantawa muna ƙanana ana aka saka garmaho lokacin ana yin garmaho a soho kusan nan da a so guda ɗari a zo a ɗora a kan fulo a wana a wana a ɗauko fefan a sa sai aka saka waƙar shata sai ke sha a sha ruwa ba laifi ba ne ana zaune da kabiru lokacin shi ko hajiya ta je a waje ta dawo eh sai ya tashi ya zarya a ɗaki a tsakar gida ya zaga ya ce baban ma da ta je hajji sha take shi ya ɗauka ruwan zanzan mu da yake rana mun ɗauka haka sai ɗin manya aka mutu aka aka dafa kai kaga kuskure ne wani ba a kiranta ruwa wanda ya halitta ta ko ya halitta zina to cin abin da Allah ya haramta ba da ilmi hibita ba da ilmi bi tare bayan yana sane da ce an haramta ta ashabul abil ibahati ibahati domin abota ibahiyanci Min al- ba su halitta abin da yake haram min alkaramida da karamida wanda na faɗa jiya wanda suka suka ce azumi ma kwana biyu ne kawai haka suka rubuta azumi ko da ramadan ya kama kai yau kai gobe shi kenan sallar magaraba ta dawo biyu zina halak ce shan giya halak ne su cace duk halak ne suka yi wannan kuma suka suka kwace misra suka kwace sham suka zo ka'aba suka la- yayyaga rigar ka'aba suka cire kyaura suka tumbuke metin abin alhajar al-aswad suka da suka jefa shi a shara shekara 22 kan daga baya kuma wani sai halaka su kaf yanzu babu irin sa a ƙasa. haka kore ya share su ba ba da gulatil mutasawwi ba da Ba'adul gulatil kuma masu mutasawwi.
wuce gona da iri na sufanci to wa wanda suke kazalika cewa su ma in mutum ya kai kololuwa wajen bin Allah shi kenan eh sai ya zina sa ba kuma ya shage sa ba kuma ya abin da ya ga dama to Allah sauje an wa kazalika na'u fi takfir kulli man kazzaba haka nan muke yankewa da kafirta duk wanda ya karyata wa kara ankara kuma qa'idatan ya nu- ya musanta ka'idata Mm.
min qawaidi wa shari'i idi shar'i wata ka'ida daga ka'idar shari'a wa ma Haƙuri urifa da yaƙina.
inan wadda kuma aka santa aka sakankance akwai ta bin da naƙali naqali da bi tawatir mutawatiri da naƙali da wanda yake mutawatiri wato an karɓa daga jama'a zuwa jama'a zuwa jama'a wadda ba za ta taɓa a kan ƙarya ba min fi'il ilin rasul rasul sallallahu alaihi wasallam daga aikin annabi mai tsira da amincin Allah wa qa'al ijma'ul muttasilu muttasil alaihi alayhi sannan ijma'i mai saduwa ya tafi tun daga zamanin sabai har zuwa yanzu a kansa ake tafiya eh kaman ankara wujuba salawati salawati kamsi khams kama wanda ya musanta wajabcin salloli biyar to wa adadin raka'atiha raka'atiha da kuma adadin raka'o'inta Wa wasu sajadati.
da ta hada sujudojin da yace sam bai daka suke ce na ka dau bi ta kafiri
wa yaqulu inna ma awjaba Allahu alaina alaina fil kitabi yake salatan tabi salata salata ala alal jumlati yace ubangiji a cikin ya wajabta mana a cikin littafinsa a salatu jumla wato a jumlace kurin yace wai ai sallah to ba bai fito da ita dake dake ce akwai la'asar akwai lamgarba akwai isha akwai asuba akwai azahar ba su kawai tunda a jumlace faɗa shi ke wa kaunuha khamsan kuma kasancewar ta biyar wa ala ya hadhihi siffaci sifati da kuma kasancewar ta a wannan siffar wa da shuru'i kuma shuruɗi la a'lamuhu iz lam yarid fihi fil qur'an da ce ne ban san su ba domin nasin wannan bai zo ba alkur'ani Eh, jaliyin wanda yake fili wa khabarahu bihi wal khabaru bihi anin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabaru wahidi khabarun wahid kuma hadisin da aka samu daga annabi alaihi akan wannan khabaru wahidin wato wato ba mutawatiri bane yace shi da bai yadda ba labari ne mutum da hadisul ahadi ne yace wanda diye wannan Eh.
daga dawa bi ta kafiri yanke kawai ya kafuta
wa kazalika ujmi'a ala takfir man qala min da al-khawarij khawarij haka da akan kafirta wato man qala min al khawarij wanda cin khawarijawa yace inna salata tarafai tarfayin nahari nahari sallah gefen guni ne kawai to wala takfirul baɗini يوم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات سكت سوق أهك سكت أتي صلى ظهر فلا سي لا أسر فلا سي كذا بدي سكوار إلهم ونن
wala takfirul هذه baɗini يجي هكذا أنك أكن كافر تبادنية to fi في قولهم kaulihim تكن فأسوا eh, innal Innal fara'ida fara'ida asma'u asma'u rijalun rijalin cewa farillai da aka ce na salloli su zakka sa azumi sunayen mazaje ne to umiru bi umiru wilayati wilayatihim da aka yi umarni da walicin su wato abisu wal mi kauye khaba'is abisu
wal khaba'is su dai san abubuwan da suke marasa kyau wal shari'a ta muharim haramta asma'u wal rijalun.
hamaharimu da kuma abubuwan da aka haramta Mm.
asma'u rijalin.
rijalin sunaye ne na mazaje umiru bil Bil bara'ati bara'ati minhu da aka yi umarni da ake wato a raba kai da su To.
wato a zare kai daga su a barranta ba a ba ba- ba a tare da su
wa qawlu ba'dil ta sauye bace mutawassifati da kuma faɗar sashen masu sufanci innal ibadati innal ibadata ta ibada yaqulu wa mujahadati dulal mujahadati da tsawon mujahada mutum ya dukkan kokari ya tabi ta ibada za su idza safat fannin nufusuhum idan zuciya ta tsarkaka nafsa ta tsarkaka afdat bihim bihim ila ila saka isra'iha sai ta kai su zuwa kuma sarayar da dukkan farallan ma ba ruwansa da sallah ba ruwansa azumi zo ba zai ba ba Wa ibahatu ibahatu kulli kulli shay'in shay'in lahu.
lahu da kuma halitta kuma ya ci kudin kowa wa ya rafi'il zanarsa ya yi uhud luwaɗi ya sha giya sa ya caca wa rafa'i wa rafi'u uhadi hadhihi shara'i shara'i da kuma ɗauke ƙudurin shari'a ko kulli na shari'a daga kansu to wa kazalika in ankara munkirun makata haka nan mai musu in ya magaye musun cewa shi bai san- bai ma yadda akwai wani gari maka ba awwal baita ko kuma bai yadda ma akwai ɗakin ka'aba ba ko awwal masjidal kuma harama babu ma masallacin harama aw sifatal abu hajji sifatar hajji ko kuma siffar hajji aw wanda in ka qala je za ka yi ni- harama ka ɗaura eh ka ɗaura wannan kwarjalle ka yafa mayafi babu wando babu maganar dress babu komai kaga wannan ita ce siffar hajji kuma aka faɗi lokacinta daga shawwal har zuwa watan zulhijja zuwa takwas da shi zuwa tara da shi To sannan a wafi da ake da sa'i tsakanin safa da marwa da tsayuwar arfa sai ce san wannan bai da shi
aw bai da shi ba ko mutum ya zo zai yi harama da haji ya ce zai sa wando ce kar ya saka to wani sai ce mahaukaci ne ya zan tafi wando wannan kalmar sai kafurta domin annaba a sa ka yi kuma haka ya ce a yi in ya kafurta mai yin haka ya shigar da annaba a ciki a ko ya ya haukatar da mai yi shi sa harshe ke da haɗarin gaske
aw qala al hajj wajibun al hajj wajibun fil qur'ani ko ya ce hajji wajibi ne al qur'ani to wa istiqbalul qiblati Lati kazalika kazalika kuma kallon alkibla ita ma haka
walakin kaunuhu ala hadhihi al-hay'ati muta'arafati al-muta'arifati sai dai kasancewarsa abu sakamannin da aka sani wa anna tilka al-buq'ati cewa wannan mahalli hiya makkatu ita ce maka wal baitu da ɗaki wal masjidu da al-haram masjidar harami la adri hal hiya tilka aw ma ghayru ban sani ba ita ce wannan ko kuma wani ba haka ba ita ba ce kaga ya kashe kuki ne ya ce hajiya da qur'ani ya zo da ita kallon alkibla qur'ani ya zo da shi amma wannan hanyar da ake bi a yi da kuma garin makaɗin da bai sulal haram shi bai sani ba ita ɗin ce ko ko wani gurin ne daban kaga ya shigar da shakku
wala alla Na nakirina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fassara Hadhihi fassara tafasiri hadhihi kalimi.
al-tafasir ko wahimu kaga ya shigar da shakku ya ce watakila eh wanda suka karɓo wa'annan hadisai eh annan naƙili na fassar da hazihi tafasir ya fassara wa'annan da wannan fassarar galibu Galibu.
sun yi galabi wa wahimu Wahimu.
kuma sun samu rudewa فهذا wa misluhu wannan da kwatankwacinsa la miryata fi babu takfirihi shakka fi takfirihi wajen kafirta shi in kana mimman zanda bihi yuzannibu ilmu zalika in mana ce wanda ake zaton masa sanin haka to man wa khalatul mimman muslimin khalatal muslimin wanda ya hudda da musulmi to wa min nas- ta suhbatu lahum sannan abotarsa da musulmi kuma ta tsawo lokaci mai tsawo illa an yakuna hadisan yasa hadin bi islami islami sai dai in ya zama farin shiga ne to wato sabon tuba ne to fa yuqalu lahu sai kuma wannan in ya zo da wannan sai a ce da su sabiluka tafarkinka wanda za ka kubuta shine an an tas'a tas'al ka tambaya an hazal da lazi ji lam ta'lamu ta'lamu abinda baka sani na baka tambaya to ba'du ka tambaya ka fatar fatar musulmina musulmina.
wato musulmi ka fatar musulmina ka tambaya za su nuna maka to fala tajidu bainahum khilafan khilafan a cikin musulmi ba za ka samu sabani ba Ka kafatan fatan an kafatin wato jama'a zuwa jama'a ila mu'asirin rasul Asirin sallallahu alaihi wasallama zuwa hasse tun daga yau Eh.
in ka dinga bi sai ka kai har wanda suka rayu da annabi alaihi wasallam ba ka samu sabani ba anna hadhihi al-umura kama anna kila hadhihi umuri wannan al'amuran kamar da aka gama haka ka suke
wa an tilkal anna tilkal buqata cewa wannan mahalli Eh.
hiya makkatu ita ce makka wal baytul ladhi huwa fiha fiha abatu fi fiha huwa alka'batu ɗakin da yake cikin garin makka shine ka'aba wal qiblatu lati sallala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna wa hajju ilaiha wa dafu biha ta cewa kibla wadda annabi tsara da mucin Allah ya sallata ya kalla Eh.
da kuma musulmi wa hajju ilaiha kuma suka je suka yi hajji a gurin wadafu biha suka kewaya suka yi dawafi wa anna
وأن تلك tilkal afala الأفعال- shawayin ayyukan kuma Eh, hiya sifatul ibadatul ibadatul hajji sune siffar ayyukan hajji duk abin da aka haka suke to wal muradu bihi abin da ake nufi da shi wa hiya allati ala fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wal Wal muslimuna muslimun.
shine abinda annabi mai tsira da wancan Allah ya aikata musulmi ma suka aikata to wa inna sifatis salawatil mazkurati cewa sufar sallah da aka ambata hiya allati fa'ala ala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam ita ce wadda manzala mai tsira da wancan Allah ya aikata to wa sharaha muradallahi Radallahi zalika zalika sannan ya sharhi manufar ubangiji a kanta to wa bana abana hududa kuma ya hududa bayyana iyakokinta ya kaulaka bayyana ilmu iyakokinta Kai. wato na abi a littafin nan azin umdatul ahkam in aka bi shi a hankali za a yi mamaki da yadda annabi alaihi ya fi da harkar sallah zamanin sanyi da zamanin zafi yakan kula da yanayin mutane yakan jinkirta sallah ko ya gaggauta sallah sai ko ya takaita ta duk yana kula alaihi salam idan zamanin dare ya canja dare yana da tsawo rana gajeriya to yakan tashi yin salar asuba da wuri kuma a yi ta yin abu kai karatu mai tsawo saboda jama'a sun yi bacci sun gyatsi idan kuma dare ya zama na ya gajarta rana ta fi tsawo yakan jirkinta sallar asuba domin mutan samu su yi bacci isasshe alayhi salatu wassalam yana lura da wa'annan abubuwan abubuwa ne masu ban mamaki yadda yake kula da sabbin ruwan da alayhi a lokacin ya sallah sannan yadda ruku'u yake shi ya bayyana wanda ya sallah gabansa ya zo ya gaishe shi sai ce salli wa lam tusalli sallah ba kai sallah ba ya tashi ya yi ya zo ya gaishe shi alayhi salam zai to ce salli wa lam tusalli ya sallah ba kai sallah ba ya sake ce ban iya wata ba sai wani da ka mutu kan haka sai ka halaka to shi ne ya ce kalle ni ya nuna masa yadda ake tsayawa ya fuskanci alkibla ya kabbara yana musun da ake ruku har ƙarshe to shine a bana hududa sannan wani ya zo ya ce ya rasulullahi yaushe ne lokacin salar asuba sai masa shiru ya suna sai da asubar ranar ta zo sai annabi alaihi ya fito aka yi salar asuba da duku-duku da jijjifi sosai da duhu duk taurari suna nan masararraka sai ya sallar kashe gari sai da ya bari gari ya sha ana ishe da komai rana za ta fito sai sallar asuba yana sallama sai ce aina sa'il an wakati salati subi sai ce ha ana za ya rasulullah ce ma baina hazaini waqtu to haka yi koya sallallahu sallam haka yake ce
komai ne ware waya ka'ulaka ilmu kama wa kalahun to ilimi zai samu gare ka kamar da ya samu gare shi to wala tartabu bi zalika ba'd kakkai kokonto da wannan bayan haka to wanda ba musulmi ba ya shiga musulunci to shi za a yi wa wannan shirin a gaigaya masa wannan duk abin da ka gani haka yake to ina ga sai mu bar shi ko alhamdulillah alhamdulillah الحمد لله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتوا أشكين هكا.
والمنكر بعد الفاسق بعد البحث بعد bincike wasu batil musulmi da kafir abotakar musulmi ya daɗe cikinsu Eh.
sai ya zama yana kwanto yana musu kafirin kafirin bitifa bi ittifaqi kafirin da ya haɗuwar musulmi wala tu'u wala zuzaru bi qawli la adri ba za a yi masa hanzari ba da faɗarsa ban sani ba wala yusaddau ko ba za a gaskanta shi a ciki ba bal zahiruhu tasarru tasarru an an takzib takazibi zahirinsa shine yana so ya goye karyatawa iz lam yumkin annahu la yadri domin ku ba zai a ce bai sani ba to wa aidan fa innahu iza jawwaza alai ala jami'il ummati domin cewa shi in yi alwahaba halatta wa dukkanin al'umma alwahama rubuto wahami rudewa wal walgala da galad galade fi ma ma na nakalu karu min cikin zalika a wanda suka ciro min zalika a wannan Wa na ajib- sallah da haji da qur'ani eh wa ajma'u annahu qawlur rasul wa fi'luhu eh wa shirin tafsirul muradin lahiyi muradillahi kuma suka da akan cewa wannan shine fa- fatar annabi ce alayhi salam kuma aikinsa ne Eh.
da kuma fassararsa da meye meye nufin Allah eh a ciki eh adkhala in ne wannan adkalar istirabata ya shigar da kokonto Fi jami'i shari'a shari'ati.
a cikin shari'a gaba daya iz humun ake nuna naqiluna la'a la'a domin su ne suka ciro shari'ar suka karɓo ta daga annabi alayhi salam walil wani qur'an qur'ani wasu suka ciro alqur'ani
wan halat quratin Quratin.
qurrata karrata karrata e kuma igiyar musulunci ta yanke take to wa man qala hadha kafir kafir wanda ya faɗa ka kafir ya to alhamdulillah
alhamdulillah
kamalan alhairu na kara masa albarka na kara masa lafiya sirran wa jihar argatu ala ga irin yadda annabi alaihi salatu wasalam ya ɗauki sallah ta kai yana koya ta da kansa yana koya wa sahabbansa to argatu ala amma mu kuma a yanzu kusan ba mu ba mu ɗauke ta irin yadda annabi alaihi salatu ya ɗauke ta ba ana wasa da ita ko kuma ana yin ta ba tare da an je makaranta an koyi ta ba wato menene hukuncin wannan hukuncinsa ɗaya ne kawai na'am man bayya a hafa huwa lima siwa ha al yau na'am wanda da ya tozarta ta ba ita ya tozarta ba duk sauran ayyukan sai tozarta la hawla wala quwwata illa in aka je kiyama billah Allah hiya awwalu ma yuhasabu alayhi al mar'u inna lillahi ita kawai za a fara hisabi in ƙubilat ƙubilar sa'iru amali ana duba sallah in Allah ya gamsu da ita to ba zai bincika hajji ba inna lillahi ba zai bincika zakka ba ba zai cin bincika azumi bin iyaye gaskiya sadaka kyauta kaf la hawla ya wala- karba la hawla wala quwwata illa billah amma in ba ta yi ba to ba ruwansa da hajjin mutum ba ruwansa da umarsa ba ruwansa da bin iyaye ba ruwansa da sadaka da kyauta da azumi da duk wani abu da yi ba zai bincika ba kawai ya rushe su ya sace wanda ya tozarta ta ba ya tozarta ba duk sauran ayyukan sai tozarta shi nan ya yi asara amin shi ne matsayin ta ita a dole an taɓa yin kamar ra'aitan nasa a can da ya koya wa wannan bawan Allah ya nuna mana haka yake haka za salatu a diko ya ka sallar da yanku take ai da ibada sai an koya in ba don haka ba da kowa sai Allah ya masa ilhamar wahayi sai ya masa ilhamar qur'ani da sauransu shi ke amma tun da yake zaɓar waɗansu yi musu baiwa ya sauka musu littafai ya ɗora musu alhakin koyar da jama'a to dole addini sai an koya shi a da ko ilhama zai koya ci gaba da yin addininsa tun da yi wannan kowa sai ya koya ya sai an koya da ya je aikin hajji ba haka yi ba ya tagosa kasuwa ya hau wanda ya ce ku zo an nema na suka ko ku karɓa aikin hajjin ku a gudana shi sai ya hau tudu duk motsansa suna gani su suna kasa saboda wannan yi haka yana cewa ku zo an nema na suka ku ije nan ya wannan ije nan da ya zo ɗakin ka'aba suka kewaye shi ya ce kuna tuskabul abaratu ana ke zo da hawa ubangiji ya buɗe sa aka nuna mala'iku ce ga waɗannan sun biyo annabi na tun motsinsa a kan ginin suna kallo sun haɗa hankalinsu gaba ɗaya suna ɗaukan abu daga wurinsa su koya yadda ya haka zai abin alfahari ne allah ce da yau mala'iku alfahari da su waɗannan musamman da ya zo hajji da ya zo arfa ya faɗa wasu takarma guda ɗaya ya faɗakar da su cewa isma umin ku saurare ni da kyau fa inni la ajri la ali la alqakum ba da an haza ina jin daga bana ba zan sake haɗuwa da kowa nan ba kowa sai ya buɗe kunnansa sai ya damar ta ƙare daga wannan suka mai da hankali suka ɗauki abin suka gane raka addini ba zai yi haka kurin da ka kamar yadda yanzu muke yi ba Allah ba ruwansa baya karbi karkararsa ina in ana bin wani kudi ko ana bin wani haƙi ta yana bin haƙi guda dubu suka ƙi fita sai aka ɗan samu karama aka samu kashi ɗari don mai ƙaunar mutum zai ce karɓi karkararsa ma ba a yi wa Allah haka ko kai yadda ya ce ko kawai watsar da abu yan ba shi da bukatar bayi ai ga zahiri yana cewa wato ta gamu da labin rahamati wato bera ne ramun sai masa kankanta to Allah katil mai ki na safi dubu riha rami bera ya zo ya yi masa kankanta sai ya ɗauta wata tintime mai tsintsiya ya rubuta wai za su shiga tare ya ce duk mai gida haka yake inda za ka shiga a shari'a yana da kunci in ka auro ka ɗauko iyali to ya ƙara kan kamar sifa sai ka tsaya iyalanka lam yasa ilfaratu farata shura ya ce allakatil mikinasa fi dubaya in ba a yi wajen ido ba sai su kai mutum su ba wa mara halaka bi salatu wasu tsabir alaiha la na tsaro ka rizika abin da ya ce ke na su wani wata ala sannan masu mulki ma haka ila ce wala yan suran allahu manyan so lallai allah zai taimaki wanda suka taimake shi amma ba don yana da rauni ba don yana da bukata ba sai sai na lahalaka wuyun aziz ya karfi ne waye ba abin da yake gagararsa amma ya ce wanda suka taimake shi ta yaya za a taimake su ce allah zina in makanna kun fil ardi a kamus salata shi ne tambarin farko na masu mulki su tabbatar ana tsaye da sallah a kamus salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari shine wanda suke haka shine suka taimaki Allah to zai taimake su walillahi aqibatul umuri al'amura ƙarshen su yana wurin Allah duk abin da kake gani ba shi yake kallo ba ya zaka kare to ya in ka biyo sa wannan to zaka kare lafiya to haka ake shi yasa su farko wanda yake da mulki farkon sakula in ya hawa mulki wadda za a aika duk masarautarsa ko inda mulkinsa yake farkon sakula shine inna ahamma amurkum indi as-salat abin da yafi komai a gurin gwamnati na shine fuzai da sallah kuma su fitta lokacin da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk amma sallah ta zama da kowa shi ke shatan lokacin da zai yi wannan ya gama ya gama masallaci ɗaya wajen sallah biyar ko shida ina musulmi kuma suka tafi ina ke alfarmar sallah su masu mulki mai suka yi wa Allah abin da yake gaba ke inda in waccan ta tsaya duk inda bacci kama ka a cikin daji sai ka kwanciyar ka ba abin da zai same ka mace budurwa sai ta tafi daga nan har zuwa sokoto a ƙasa da rubu-rubun gwal a wuya ba wanda zai taba ta saboda ya kwace mata gwal wanda ya mata ta'addanci a mazunta na ya mace in ana sai da sallah ko da tafiya daidai amin Allah ya taimake mu tanha anil fasha'i wal munkar da washa da muka yi suka wuce su gaba daya ya ta zama tas
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
da ba su yadda akwai sallah guda biyar ba sanda wai ba a yi sayin ɗinta a cikin ƙwar'ani da to gashi kuma yanzu yana akwai wanda suke cewa sallah guda ɗaya ce kuma yana yana bin mutane su ne ƙwar'ani ta irin wannan haka satun da aka ce akwai dama akwai ba ba ba faruwa abu ba faro ba ne ɗan magana ce da aisha yana hanyar yi mana da sawadajanci da yanzu akwai shashi wanda ba ruwansu da sallaka ko azumin ka kawai ka shiga ƙungiyar sun ba ka ciki ba ruwansu da addinin ka da akwai cikin mutane mai da akwai wannan yanzu a ana ana ta yi tun da iblis din ya ce zai ɓace bayan Allah da wanda Allah ya ce ai zai karbe za a zama Allah ake so a bi amma kuma kan wadaban iblis ake bi a ita ce ba ke sa je a shekaran je koje na faɗa ce malam ya saka wannan babukan ne akan maganar ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta gurannakum alhayatud dunya kada wannan rayuwar duniya ta roƙe ku da wanda ke ja mutane mutu ya tara mutane ya zama da musulunci sheka yana so ta yi liblilib ta inuwa ya abin da yake so to kada duniya ta rufe ku tarin jama'a ka taho suna bin karɓo ba zai maka amfani ba wurin allah mutum ya mutu a yiwo gangami ko mutum miliyan nawa ne suka raka mutum makabarta ba wanda zai karɓe shi gaban allah ba abin da wannan tarin jama'a za su yi mutum ya saba wa allah bin Allah kaɗai shi zai fidda mutum to amma sai duniya ta zo ta yi shiga mutum ya dinga ganin jama'a saboda su dinga fankama yana yin abubuwa sun ya tafi sannan wala ya gura na kun billahi al-gawar kada mu ruɗe ruɗe ku shi da iblis inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa magauci ne ku riƙe shi magauci muƙi ne ku riƙe shi muƙi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'a da zama yan wuta to wannan da hanyoyin sa ake turwa da su mutane suna ta tafiya a kai sai ya barje qur'ani ya ce shi shine akai sallar baya da yake to tambayar da zaka fara yi masa guda ɗaya da sun amsa ce sallah guda ɗaya ce to to idan zaka yi tafiya in zaka yi kasar wacce zaka yi da zaka yi kuma an ce ƙwaye ce raka a ɗaya kawai aiki to raka ɗaya shi zaka yi mata kaso za da rabtun fil ardi fa laysa alaykum junahun an takasuru min as-salati to me zaka yi wa kaso to daga nan za ga ƙaryar ta fara hutuwa ba shi da amsa ka gani to irin haka ga sunan irin su irin su irin su wannan
Allah ya saka da alkhairi algata wannan wannan ya ce yana cikin damuwa saboda yana rayuwar yarinta ya ce baya jin magana yana da wato katobara da rawar kai sosai ya wahalar da mahaifiyarsa sosai har ta ji haushi ta yi masa baki to kuma daga baya baya fara hankali ya zo ya bata hakuri to abin da yanzu yana damun sa kuma gashi ta rasu shi ne abin ya dame shi siyar zai yi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba da ya ba ta burin ba tana da rai? Ta shi kyan shi fura haka. Sai ci gaba da yi mata addu'a da yin sadaka. Allah ya ba ta shi kenan. Domin in ya sake shaidana zai zo shige shi. Ya dinga sa masa zulumi ya dinga ga wannan Allah ba zai ji kansa ba. Ko kuma shaidanci ne wannan ya kawo kyautata Allah zato tunda ya nemi afuwarta tun tana da rai ya ayyukan da ya kamata in shi kenan. Eh, in tana da masoya ya dora a kan soyayyarsu danginta ya dora zumunci a kai sannan ya dinga nema mata gafara ya dinga ɗauka mata addu'a Allah daga darajarta ku kusanta ta ga Allah ku kusanta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in akwai abubuwan da ta yi wasiya a kai kokari ya tabbatar an zartar da su yayi su kamar yadda ta ce shikenan iya nan zai Allah ya saka ai mutane kar su dinga tsammanin wai in iyaye suka mutu su rabu da iyaye lafiya a'a sai ka kiyaye wannan biyar din ko sun mutu in suka mutu abinda suka yi wasiya mutum bai yi ba to bai rabu da iyayensa lafiya ba don yana nan akan matsala idan akwai masoyansu ya tozarta su shi ma ya shiga matsala in akwai danginsu ya tozarta su ya shiga matsala in ya daina musu addu'a ya shiga matsala in baya nema musu gafara ya shiga matsala bai rabu da su lafiya ba har sai shi ran da ya mutu yana kan wannan sanin ne ya rabu da iyayensa lafiya gurguwar fasara ake ko ko ta kaitacciya ai suna da rai ana bayan sun rasu wannan biyar ɗin suna sai mutum ya kare a kan wannan to shi ne ya rabu da su lafiya
Allah ya saka da alkhairi wanda kuma yake cewa alga ta malamin magana akan ridda shi abin da akwai tashin hankali sosai a ciki ce domin yanzu an samu mutane wai idan mutum ya je cuci mutane kudade to sai shaidan ya raya masa kawai sai ce ya yi radda domin yanzu ya yi firi kenan ya yi radda tsakaninsa da allah wannan abin ya wuce to kuma sai ya dora wani baya- wata rayuwar daban
ai mun wuce a nan ya ce rindawa ta kau da haƙoƙin bayan allah wadda ka yi aikin banza ya yi rusa duk abin da yi na shekaru duk azumin da iya rubuce karatun ƙur'an da ya sallolinsa kaf kuma ya sauko daga sukwaya wata wataƙila shekara ta kai ashirin ya aikin baban giwa sannan wannan haƙoƙi suna nan suna wuyansa sai ya biya amma kuma ya asarar wancan kaga shaitan ne mai haɗari sai ya zuga mutum abu ko sai sa shi abin da ya fi shi laifi haka alala isa ne ke farko ala ba ka far kala ni bari umin ka inni akhafu la rabbal alamin an ce birsis al abidin yana ibada sa sai zuga shi ya zana da budurwa ka ga laifi a to da ta bayyana aka samu ciki zuga shi a zubar ma ka ga an yi laifi ko sai sa shi wanda ya fi shi aka zubar to ai kada abin ya fito kashe ta ma haka yake s- dama in abin laifin ya zama iya iya idan kafa to sai ya zuga mutum sai ya zo bauri sai ya zuga sai ya je kuma gwiwa sai ya je masa agu sai ya je masa kuma kogo shi ke kawai sai kashe ta da aka kama shi bincike aka yi aka yanke masa hukuncin kisa an je za a kashe shi sai ce da zai rinne ya koma ya ce ya bi shi shi Allah sa ne sai ku fitar da shi sai ce ya yi yana sai gudu ya bashi aka kashe shi a- to sharrin iblis ne wanda shi ya ga shi ya shirya masa wannan cewa ya ci kuɗin mutane kuma ya rinda wannan kuɗin yana nan sai ya biya a lahira wancan kuma ya yi asarar duk abin da yi na ibadarsa sai da ya zo ake sabo wataƙila ba shi da dogon kwana yana ci tafiya faɗi ya mutu ko wannan kuɗaɗen da yake ci na tsammanin in aka dube za a ga bai tsina da komai ba duk bai ba shi da komai suka yi wata wahala komai ta duniya duk wanda ya abu sai ya same ta dama baya samun ta ita shi umancin da ke nan duk wanda ya abu sai ya kuɗi sai ya tara za ka yi wahayi wanda ya ɗauke ta kawai zai bi ta yadda ka'ida take sai ka ga ta ta taruwa ke ta taruwa kaga ya hawalar da kansa a woshi kuma kullum ana abinsa yana shiga gida a koye ba a cikin nutsuwa da iyalinsa kullum yana sauraron a ce an zo ana neman sa za a tafi da shi to me amfani amma in ya zauna ya bi hanya kyakkyawa sai ya dinga raba kuɗin ma kyauta sai ta yin kyauta ka gani shi haka ake sai ta dan wala ji kansa ya ba wani kuɗi ya je gareji wurin gyaran mota ya ba shi kuɗi yan murtala murtala lokaci sai shi a'a ba zan karɓa ba ni lauya ne ai ba zan kasa shi karbi su sai ya karba ce kai sa da ka ƙi karba sai in zo a dinga zuwa da buhuna na kuɗi masu martala a dinga zazzage su sai an daina ganin ka saboda akwai kuɗi to kaga in yi Allah sai masa irin wani sai ba shi kuɗi amma wacce hanyar ba ta bulle ba abin da zai tara illa wahala kuma ya tafi lahira ya ci duka in zai shekara miliyan abu ta sai je shekara miliyan dubu wuta kwa in aka ɗauko garwashi ɗai tak in aka tsora ta aka tsora kafar mutum a kai za ka tare kwakwalwarsa tana zabarbala balbalbalbal tana zabarbala in aka ce masa ka taɓa jin daɗi annabi alisa sai an tace duniya tun daga zamanin annabi adam alisa har da za a busa ƙaho sai an tace an tace an fidda wanda ya kowa jin daɗi in aka sa masa ga kwallo ɗaya na garoshin jahannama in aka tambaye shi ka taba jin daɗi sai bai taba sanin ma me ake kira jin daɗi ita zai wani an yi rago da ba na a ba a samu ba bare zafa ne ba a sa samu sai mu Allah rubuta mata sai ba hanyar da aka tsara masa sai ya samu wancan shirme zai yi ai ba karamin shari ba ne ya wuta ba Allah ka zare mu tsarin tumara sai annabi alaihi ce da kun san abin da na sai da duk sai ai mu fita waje da iyali kam dan mu dora hannu a ka muna mun shiga hukumar lalaci da mun san me Allah ya tana da wuta haka yace za a duk za a fita titi yanda masu zanga-zanga suke yin haka za a tafi kwa dora hannu a kan shi mun shiga hukumar lalaci yau ina za mu saka kawo amma wannan da yake cewa wai zai bai ya yarda wai ya yanke komai ya lalata komai aurensa ba ya mutu duk gama shi ke nan kuma ya zo haƙƙin na na auyensa yana ta asara ita kula yana yin yaje zarar ba shi da komai shi ke sun ga shiga sa kabari abinda zai zauna da shi ya tashin kiyama ya kare an da shi kiyama abinda zai taimake shi wuce sara'i kamar kifta ido don bawo har ya cuci kansa duniya ta ci riba da shi bai ci riba da zuwa duniya ba Allah ya kiyaye
Allah ya sa ka zalin sai ta karshe wanda yake cewa algata wala shi a rayuwarsa ya taɓa yin azumi aka yi 29 sai aka ce a cika ɗaya so aka cika ɗin daga baya kuma sai aka ce mutane su yi haƙuri wannan ɗayan da ba a yi ba ba komai to da wata shekara ta ƙara zagayowa shi ma aka yi 29 sai aka ce a cika sai sai shi ba zai cika ba to kuma sai ta tabbata cewa talatin ɗin aka yi sai to yanzu abin sai yake ta damun sa to zai bar wancan da na bayan wanda aka cika ɗin
a ce ake ai rayuwa babban rabo ce tun da ya gane yana da rai ai ba shi da matsala dama ai a wajen ramadan zai cika ka gani a wajen ramadan ne yanzu ka ga idan mutum ya zo ya sha ramadan da wata larura ko bayan sallah yana ramawa ai ko ya karya shi da ganganci ba zai kafara ba eh babu kafara don kamar ramadan ita ce a cikin alkawar sau da aka tun da ya gane cewa daidai ne ba sai rama a yanzu in aka zo bayan sallah sai rama wannan ɗan shi ke shi ne sa'a tsaware inda ya mutu ne a haka ko ƙarshe rama a wuta in ya zo shan ruwa a kawo masa ma'ana hamima kadda'an a'a zai yanyanka kayan cikin da an kalle shi ya shi wulwujuwa sai naman fuskar ya zagonye zube Allah ce bisa shara'a wasu har murtamaka kai wani ne mutane akan dan kudi da za su cuci mutane wai suke ganin su fuskanci wani in ya sage su ya su bi ma in kalma wani inda ka san da kake tagulla haka ruwan yake ya shi wulwujuwa ana kashi naman fuska zai tagwai haka kuma zai sha kadda a a nan ke haifar da ƙwarsa an kasan ciki ba jin zafi nan duk zafin abinci kana sashen shiga ciki ba za ka ji wurin jin batar ta akwai refinery zafi ita to amma aka je tsallace zai yin ka kayan ciki ƙwarsa ku ta faru mutum ya ci yajiya za a gina mata na buge-buge to haka zai yi auto Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na? wani zira kwaya ɗaya zai yi na zai wani ai ba ka fara a kansa illa kawai saɓanin malamai cewa in yana ramuwar ramadan ya karya shi da gangan wasu suka ce azumi ɗaya zai suka ce biyu zai yi ɗaya na azumin ɗaya kuma horo shi ke nan saɓani ne wannan wace ɗauka shi ke nan ai daure da ya kai ya tafi ba wannan ƙwarai kuwa
Allah ya saka da alkhairi Allah kai mu gobe Allah ya saka wa malam da alkhairi wanda suka rubuto roƙon addu'o'i daban-daban Allah ya saka da alkhairi